Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya kawuyan maulanmu shi Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassara diwani daga bakin malamin malam Shehu Mansur yau sha shida ga watan Agusta miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan Sha'aban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah ya da cikin sauraro lafiya a ne cikin kuma bismillah قامت جانب بيدي أنت الملاذ فاذا على في ليكي أنت لماذا يا غوثي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ليكي فأنت باب نجاتي أنت منجز ما كان منتبكا في جلة الطريق لا تنقل ينبغي للناس مرتجفا مما أعطاهم الله وعلى وثيقي كان لك بلا أنت منجز من كل ما كتب عن جلة الطريق لا تأتمل يا من يميتهم يأخذ منك فانجزنا من الطريق أجل لكم تبلغ بني في آيات بانك من الذيق بعد أبي بلا بعد أن ترى ومن ساقينا جينا من الذيق بعد سواق ما لك بدعيك فالبل بقية أنجزنا من الذيق أرجو لك أمر يا طبيب يكون لا طبيبا فتنجيني من الذيق هذه لما تبلغ قد قد دارك جنة من ذات الذيق أبتدى جمرة ما أنك فيها أنت وتنجل لكل تعريف فطمينا يا كافي أمسني ويا ملاذي ما كنت في ديك رام الجاي في جميل عاليا ودري ومن كذا سما كنت في ديك كان سبا من لا تقول لهم قدري ومن كذا رام كنت في ديك أنك زري كما كان هذا قبل سجر وقم من الله كذا من ديك أشكنا غضب لله لله وما من ديك جامن ديك أنك زري ما كم من ديك هذا غدي وجرب عباد في المزالك أنك زم من ديك هذا تقارب إلى لا كفنا ذا قم ذلك لا تيجي أمر تجار Thank you.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المهدر والفاده بنظرة تاتي لنا بالزفر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام آه على رات مولم شيخ صلاح الدين حفظه الله ووقعه ina miƙa gaisuwa halarata dukkan masoya Allah da annabin Allah da waliyin Allah da bawan Allah ina miƙa gaisuwa gare ku baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
عليه صلاة الله ثم سلامه رقيت دور الإرفان جبت الماء فاويدا بحب رسول الله أمد سيدي إلى المعبود نسمع فإن دعيت الأقداب في كل مشهد بمشهد عين الذات والسماء وأدوي لي من قد هابني كل ما ماهي وسار إلى ناسي الدار الأوراد وكان إلينا في الدار الأولى بيمني رسول الله سوى مرشدي بسرد عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه تسر بها من دامني والموت عليه صلاة الله ثم سلامه بها يصطفى من دامنا عليه صلاة الله ثم سلامه بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بي كان ما كان وبي يكون ما يكون
ازاي
يوه رضي الله تعالى عنه ورضاه الله عنا خيرا يجي حرف حرف الزاي رقيته
يجي ناي ترجي نا هو زرع الإرفان karshen martaba a cikin sanin Allah shi ne zuwan irfani na hau karshen martaba tsororuwar martaba karshen dutse ko karshen tozon sa duk abin da yake shi ne karfi ta shi ya hau wurin. saman shi ba komai sai Allah ko Sura karakaitu zuran irfani na yi tarashi na hau karshen martaba a cikin ma'arfatin lahi.
جبت المفاوزة ban zauna ba kuma sai na dawo ina yayyanke almafawi za da zai da hijabai ko wani hijabi da zai hana bawa saduwa da Allah ni ke yanke shi
إلى الحضرة العليا zuwa halaran nan madaukakiya hahutul aliyya in ɗauki mutum daga nasutu in tunkuɗa shi malakutu yana can in sake ɗauke shi in kai shi jabarutu daga nan in ɗauke shi in kai shi lahutu ba zan dace ba ina masa aiki sai na dangana da shi zuwa hahutul aliyya
وللفيد sannan in baka sani ba wani mufaidi kohun nan na faida tijaniya wanda kudubanti kudubanti Muhammad Lahabu al-Alawi su Umar Lubuji su kudubun Naziri da manya-manyan bujuban kuduban tijaniya suke rubutu a kai عايزة na riga na tafi sai ki hakuri kurum yana hannuna wani faidi ha'izan ha'izan lil faidi na riga na tafi kohun faida tijaniya komin ilimin mutum komin wilayar shi komin kurbaniyar sa komin gaskiyarsa ya biyo ni a baya kawai shi yana neman zaman lafiya ba ka ba a man salbu salbul iman to wannan raƙaitu din nan ma'anan taraki a tana kulhul ahwali wal maqamat wal ma'arif sai ke kira taraki shi yasa ake so duk mulki ya rika sani shi yana yin taraki kuwa in har ka san kai makareci ne shekarar da ta wuce kuma a yanzu ma makareci ne kai ba kai darasi ba in ka san mahattabi ne kai wancan shekarar wannan wannan shekarar ma kana nan a matsayin ka na mahattabi ba kai darasi ba in munafiki ne kai wancan shekarar shekara ta tashi kewayewa yanzu ga zuwa sake shiga azumi kana cikin munafiki to ba kai darasi ba duk wata ɗabi'a da ka sani in dai kana kanta shekara ta kewayo kana nan to baka masa ba a kuma imani sanin da kai wa Allah shekarar da ta shige har yanzu in ka duba sai ga haka nan sanin yake bai karu ba kuma ba kai karatu ba sanin da kai wa annabin Allah shekarar da ta shige a yanzu ma haka kake ba kai karatu ba sanin da kai wa waliyin Allah shekarar da ta shuɗe a yanzu ma haka kake ba kai karatu ba sanin da kai wa abdul zati shekarar da ta shige a yanzu ma haka kake to ba kai karatu ba to da ka yar kamata ka rika sani shin kana matsawa ko ko kana wuri ɗaya in kana wuri ɗaya ka ga baka da aiki ne kenan dole ne ka zama cikin jayayya da hayaniya da rigima da mutane kullum amma kana tarki dan san da ka ƙara gano Allah ta jira yasa Allah ya ce innahu la yuzaru ala qalbi fa astaghfirullah sab'ina marra Innahu rajalla ne ce ai innahu zainu anwar la zainu akhar wannan gainu din da Allah ya faɗi gainu ne na haske ba gainu bane na wani Allah annabi bai da wani Allah wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk kullun garin Allah ya waye sai ya tuba duk awa annabi yana yin istighfari amma istighfari sanin da yawa Allah misali sanin da yawa Allah karfe ɗaya na rana ko karfe biyu sanin ya karfe ce astaghfirullah karfe uku sai sake cewa astaghfirullah daga sanin da yawa Allah karfe biyu karfe hudu na yin ce astaghfirullah daga sanin da yawa Allah karfe uku karfe biyar na yi haka istighfarin annabi ce ba zunubi yake da shi saboda Allah kullu yawmin huwa fi sha'ani ko da yake Allah cikin tajalli yake to duk san da idanu wani tajalli na Allah shi kenan shi ke astaghfirullah saboda haka shi ne abin da ake nema ko da yake mutum wannan shi ake cewa taraki sannan akwai talaki kuma akwai taraki akwai talaki akwai tajalli akwai tadani duka wannan abubuwa ne na ahalin lahi shi taraki shi ne mutum ya rika tirata daga makami zuwa makami misali kana cikin manzilul taubati ka tirata zuwa manzilul istiqamati kai tarashi daga nan zuwa manzilul taqwa kai tarashi daga nan zuwa sidqu kai tarashi daga sidqu zuwa ikhlasi kai tarashi daga nan zuwa tumanina daga nan zuwa muraqaba daga nan zuwa mushahada daga nan zuwa ma'rifatin lahi ko tarashi ce to talaki shi kuma akazu kama yarji min alhajji alayhi karɓar ka abin da izo daga Allah zuwa gare ka abin nan ilimi ne haske ne sirri ne ma'arifa ce latifa ce mawahib ne kowane irin abu ya zo maka da Allah ya sauka a cikin zuciyarka to ka yi talaki to sai tawalli rubu'ita ilayka minhu dawowar ta zuwa gare ka daga Allah sai ake kira tawalli rujuika ilayka minhu dawarka zuwa gare ka daga Allah to ya ake to akwai aiki to sai ta dani shine mirajul muqarrabin shine ta dani da na fata dallali wa kutul hubbi azubu haya'an wal maqamu qad kutub to sai nun da kike ji a Qur'ani nun wal qalami wa ma yasrun menene ma'anar nun ma'anan nun ilmul ijmali yani ilmul haqiqati wal qalami shine ilmul tafsili ai ilmul shari'ati yasa ce wa mai surun da abin da yake rubuta to sannan kisu awu da ke cewa la ku kisu din hazza muhibbi ne ma'anar kisu kullu ilmin yakunu fasadu ainul muhaqqiq bima yatajalla lahu shine kisu duk wani abu da kasan ana ɓoye wani abu mai amfani a ciki domin abin da Allah tabaraka ta'ala zai ta jalli cikin sa shi ake cewa kifi yasa shari'a take da amfani har abada ba wanda kai masana hakika sanin amfanin shari'a hatta malaman shari'a suna jin labarin shari'a amma ba san amfanin ta ba wanda isa musu ya fahimci aikin shi wallahi shi ya san shari'a shi san ma'ani kuma shi san amfanin ta wanda ya san amfanin abu ko bai bane sai dai sharri kawai wannan ku sunnar Allah ce mutane su tabbatar abin da ransu ke amma shari'a shi ne ainihin abin da ake koyi lubbin ɗariƙa da lubbin hakika a ciki saboda idan babu shi babu ɗariƙa babu hakika to sai lubbin ma su yi na minal ululi an al-qulubi muta'alliqati bil kawni yake ce lubbi sabi lubbi lubbin nan na farko shi ne ainihin abin da ake koyi ilimai daga barin zuciyar da tara da kauni duk zuciyar da ta yi ta'alluki da kauni to za a haddace ta daga barin samun nufi ya ke kowa nufi dukkan ilimin da zuciyar da ta dogara da halitta ko ta karkata zuwa ga halitta ba ta samu to shi ake kira nufi to sai nufin nufi wanda shi yake a ba almajiran shi nufin nufi shi ne madatun nurin ilahi a gwaran hasken Allah ya ke kira nufin nufi wanda ya samu tsantsar hasken Allah tabaraka ta'ala la bude ya samu shari'a samu ɗari ta samu haƙi hasken Allah zai zuwa wuri a cikin wani shirme ko wani rudu ya zo dan kallon kasir bil haqqi ne alil batil bai da maguhu bai za wa zahiri ja al haqqu wa za al batil to sai malami waye ma malami take shi malamin shari'an wane ne man ashhadahu Allah uluhiyyatahu wa zatahu wa lam yuzhir alayhi halu malami shi ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya nuna masa uluhiyya da zatun uluhiyya amma halin uluhiyya da halin zatun uluhiyya bai bayyana gare shi ba yake to malam ustazi mu'allif mai ba da ilimi wannan na shari'a sai arihi waye arihi arihi shine man ashadahu rabbu nafsahu fa zaharat alayhi al-ahwali shi arihi shine wanda rabbu ya nuna masa zafinsa sannan kuma ya bayyana masa da halin zafi shi ma ana iya ganin halin zafi tare da malami ko ilimi zai kasance halin uluhiyya da zai bayyana ne yasa su in ka zo sun ce za su addu'a amma masana Allah in kai sai ce ta mun ba ka wanda bai sani ba sai ce a ka ji ba ko ba ka ji ba duk ka taɓa ganin malami saboda tsabar ilimi ya kaji wuri ya ce ka ji an ba ka ya haɗu da su sai an tafa ma'arba a zuciya wanda zai zai zuci Allah zai samu dace to shi ne da dace wata kira to sai da ka wannan shi ake kira to ne bambanci ko malami da shi arihi bambanci bambance bambancen da yawa malami ana kiran shi mahajudi arihi ana kiran shi mahabudi al'alimu mahajudi wal arihu mahbubun malami yana daga cikin ahlul yamin alihi yana daga cikin muqarrabin malami yana daga cikin ahlul burhani ma abota hujja alihi yana daga cikin ahlul iyani ma abota gani kiriki duk abin da qur'ani ya faɗi shi alihi ya gani duk abin da annabi ya faɗi shi alihi gani yake shi kuma malami karantawa yake yasa da ya ka samu alihi daga saban Allah ka ganshi wai yayi yayi zauna zaman jirgin akan saban Allah har kullum malamai su ke yin wa'azi a bar abu amma ba wanda ya kai shi har abada kuma ka sani shi da shi duk abin da ka san Allah ya hana wallahi sai ka ganta duk abin da ka san Allah ya hana wallahi suna zaman jirgin su kan abu kuma da kai magana su kawo aya kana magana su kawo hadisi shi ko arifi ba ayar ba hadisi amma ba zai ba ba zai ba yanzu misali da irin da suka yi ba kullum za su yan bidiya yan bidiya yan bidiya amma ba za ka taɓa ganin wani abu na shehu tijjani ko almajirai tijjani a kan bid'a ba amma masu faɗin bid'a nan kullum suna zaman jinsa a kan bid'a ta hawa kuma a cikin ɗari ɗari ma abota haila haka su ma hujja a kamun su da yan ɗari ɗari da zai haka su malami ma abota hujja ne ana kiran su ahalin burhani arihi su kuma ma abotin gani ne ana kiran su ahalin iyali malami yana cikin ahalin farki arihi yana cikin ahalin dalili shi malami ma'abocin rabewa ne shi kuma arihi ma'abocin haɗawa ne shi wannan rabawa yake shi kuma wannan haɗawa yake shi wannan yana rabawa shi kuma wannan yana haɗawa sannan malami shi ahalin faɗin Allah ne iyaka na abu shi kuma arifi ahalin faɗin Allah ne wa iyaka na sa'i sannan malami ahalin faɗin Allah ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun arifi ahalin faɗin Allah ne wa ma ubiru illa liya'budun mukhlisina lahu din shi malami ahalin la ilaha illa huwa ya yi ƙoƙarin da ce kai la ilaha illa an ta biyan kai shi ko arihi ma'abocin la ilaha illa ana ne sannan malami yana shiryar da kai ne daga aiki shi kuma arihi yana fitar da kai ne daga barin ganin aiki ba zai ce wannan shi ne cikin ilma zahiri da shi bayan duniya duka a kan wannan ne duk inda wani malami ya je ne zai ka gani ya ce karfi sallah a'a to ka gani ya ce kashi azumi saboda me ya ce ku bar ganin aiki
saboda me ya ce ku bar ganin aiki ba ce a daina aikin ba fa su suka fi kowa yin aikin amma ba sa gani arifi ne zai kwana yana sallah amma zai waye gari bai san ma ya raka ɗaya ba bai sani ba bai san yayi ba ya fi kowa bin shari'a da aikin shari'ar amma bai san yayi ba ashe ma ya gaya mana wani ya ce kai sallah karka da kai kai azumi karka da kai kai haji karka da kai kai zakka karka da kai duka wannan abubuwan da shari'a ta wajabta kowannen ku ya dage yayi amma kada ya ga yayi dan idan ya ga yayi wannan ganin zai haddace shi gaban ubangijin da aka bauta to sannan shi malami yana ɗaukar ka ne a bisa jirgin ruwan takalifu shar'iyya shi kuma malami shi kuma arifi yana jiyar da kai daɗi ne da shuhudi na ta'arifin Ubangiji. Malami yana shirya da kai bisa kiyaye salloli biyar a kan lokaci. Kullum malami abin da zai ce maka ka rika tuna Allah duk sanda lokacin sallah ya kai sallah. Shi kuma arifi zai gaya maka ka rika tuna Allah don numfashinka da kiftawarka. Karka ce sai lokacin sallah ya za ka tuna Allah. Duk sanda numfashinka ya fita ka tuna Allah duk sanda ka gani ka tuna Allah. in ka rufe ido in ka bude ka tuna Allah ka zama da'iman cikin sallar ka sannan kuma waccan sallar ma ka yi to irin irin waɗannan manya manyan abubuwan su ne ta abin da ka ji tsakanin malamai da masana Allah bai wuce wannan ba shi yasa har abada malami ba zai fito na abu wani daga cikin masanin Allah ya ja ba sai dai har abada su a jana su shi yasa haramun ne ma wani daga cikin masana Allah ya ji wani malami yayi magana tsaya ma yana danka mishi ko ya tsaya yana jayayya shi ne ya kamata a yi jayayya ne dan shi ne yake da abin jayayya ne so da wannan shi ne shi malami ya dulluka alal asbabi wal arifu ya dulluka ala mutaddibul asbabi shi malami yana nuna maka dalili kaza ne yayi dalili kaza shi kuma arifu yana nuna maka wanda ya halicci dalili malami yuhazziruka min al-wuqufi ma al-aghyari wal arif yuhazziruka min al-wuqufi ma al-anwari fa yazuddu bika fi hadratil jabbar shi malami yana tsoratar da kai daga tsayuwa da wani Allah zai ce kai ka bar wani Allah ka ka tsaya da wani Allah ka shi kuma arif yana hana ka tsayuwa ma daga hasaki ka ce kai kai kana da makami kaza ko kai wali ne duk arif ne ce kai ka daina ganin wannan wanda ke neman Allah ina shi ina maganar wai shi wali ne ko shi kaza ne har ya zo ma shaidan ma ce kai kuɗi biyu ne wata rana so da ka shi arifi zai hana ka ganin wannan ba zai gushe ba yana jan ka sai ya kai ka halar ubangiji tabaraka ta'ala ya aje ka to sannan malami yana hana ka daga kan shirka boyayya ne shi kuma arifi shi malami yana hana ka daga babbar shirka duk malamin duniya yana hana bautar gunki shi kuma arifi yana hana bautar kai bautar nafsu bautar gunki harshen dindin ma annabi ya kakkarya su sai bautar nafsu ita ake yi yanzu shi yasa abul hasan shaza ne ce mallam ya tagalgal fi ilmina hada mata musirran alal kaba'ir wa la yashur duk wanda bai kokari yayin nin kaya cikin tekun ilimin mu dinnan ba zai mutu akan saban Allah bai sani ba dan zai ta yin abubuwa zai dauka kan daidai sai ya mutu kuma sai ya to sannan العالم يعرفك بأحكام الله والعارف يعرفك بذات الله shi malami yana sanar da kai hukunci ne da dokoki na Allah tabaraka ta'ala shi kuma arif yana sanar da kai zatin Allah ne shi yasa ake so ka same su duka biyu wanda zai nuna maka dokokin Allah da hukunce hukuncen Allah da wanda shi kuma zai nuna maka zatin Allah dan dama malamai biyu ne akwai wanda shi ya san dokokin Allah amma bai san ubangiji ba akwai wanda shi kuma ya san Allah bai san dokokin ubangiji ba to akwai wanda kuma ya san dokokin Allah kuma ya san Allah ne wannan shine kamili to sannan al'alim yadulluka ala al'amali khawfan wa tama'an wal arif yadulluka ala al'amali mahabbatan wa shukran shi malami yana shiryar da kai ne kai ta yin aiki kai azumi kai sallah aka shiga aljanna duk wanda ya wannan an aljanna ne duk wanda ya wannan in ka sha giya wuta za ka in kai zina wuta za ka in kai caca wuta za ka in kai tsata wuta za ka shi kuma harifi zai ce maka kai sallah dan ka sadu da Allah tabaraka wataala ka bar giya ka bar zina ka bar caca dan ka sadu da Allah tabaraka wataala domin jamalar Allah ta fi aljanna daɗi jalalar Allah ta fi jahannama zafi shi abin da zai sanar da kai to saboda haka shi yasa suka ce mallam yas'aluhu Allah bi mulaqatil arif fala shakka annahu fi hawa nafsihi talib duk wanda Allah bai datar da shi da haduwa da masanin Allah ba babu kokonto babu shakka yana cikin son zuciyarsa harkake duk iliminsa duk wanda bai hadu da arifi masanin Allah ya kama shi ba komin iliminsa son zuciyarsa sai ta halakar da shi dan duk kokarin da zai kokarin a san shi zai kuro duk kokarin duk motsin sa ne ya halaka wani ne ya bayyana kanshi amma da ya haɗu da masanin Allah ya kama shi shi kenan sai ya tafa fuska haɗuwa da zatin Allah kuma shi ne suke cewa in lam tulaqi arifan fi muddatik la asha umrun aishu ka aishatik to ya za ka yi ka gane suka ce to kamar yadda shi ya gaya mana dinnan raqaitu zuran irfani na hau ƙarshen martaba a cikin sanin Allah. To shi masanin Allah din nan huwa allazi fana an nafsi wa baqi bi rabbi wa kamuna ginahu fi qalbihi la yahjubuhu jam'ihi an farqihi wa la farqihi an jam'ihi yudi kulli zi haqqin haqqahu wa yufi kulli zi qisqin qisqahu Allahu ta'ala alam wane ne arifi masanin Allah masanin Allah shine wanda ya kare gabarin kansa ya wanzu da ubangijinsa arzikin Ubangijinsa ya wadatar da shi a cikin zuciyarsa, sannan ainihin wato iliminsa na hakika bai hana shi aikinsa na shari'a ba, sannan shari'arsa ba ta haddade su ba ta tsare shi gabarin hakikarsa ba, shi ne mai ba wa duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Zai ba wa kafiri haƙƙinsa, zai ba ba maguje haƙƙinsa, zai ba musulmi haƙƙin shi. Wanda ba ɗan ɗariƙa ba zai ba shi haƙƙin shi. zai ba kowane irin mutum ko munafiki ne mutum in ya zo wurinsa zai ba shi haƙƙin shi ko mun lalatan mutum in ya zo zai ba shi haƙƙin shi zai ba waliyi haƙƙinsa zai ba siddiqi haƙƙinsa zai ba kudubi haƙƙinsa zai ba farki haƙƙinsa ya ba jami'i haƙƙinsa ya ba gausi haƙƙinsa ya ba annabawa haƙƙinsu ya ba sahabbai haƙƙinsu ya ba annabi Muhammadu haƙƙin shi ya ba Allah haƙƙin shi to wanda bai kai nan ba ba zai iya wannan zai ɗauko hakkin wannan ne ba wannan ya ɗauko na wannan saboda bai ma san ma menene bambancin su ba hakkin Allah sai ɗauko ya ba halitta hakkin halitta sai ce zai ba Allah to saboda haka kaga shi ne dalilin da yasa bai yiwuwa wanda ya kowa sanin Allah shine yake zama sautin zamani saboda wurin shayar da halitta yanzu wanda bai kai wannan ba misali a ce a danka mai wujudu a ce ya zama shi ne mai madadinsu kaga sai ya ɗauko shinkafa da wake ba mala'iku ya ɗauko hailala da takbiri da tahlili da da da tasbih ya ba mutane to ya ɗauko abincin mala'iku ya kawo mutane ya ɗauko girkin mutane ya kai mala'iku ka san ko mala'ika yana zaune ka zo ka aje mai tuwo ka ga ba magana ce ko aljani ne ka aje mai tuwo ka abin nan shi to ka ɗauko abincin mutane ka kawo mala'iku ka ɗauko abincin mala'iku ka kawo ƴan adam to saboda haka shine suke cewa fa hazihi mayadinul abdali laysa li kulli jubanin baddali wannan magana da ake a nan nan ne ainihin fagen mazaje ba fagen kowane matsoraci sakare bane wannan fage ne na mazajen Allah jarumai suka ce hazihi al-ulum wal ma'arif allati tatajalla fi qulubil arifina la yanalu hal baddaluna kaga waɗannan ilimai da waɗannan ma'arifa da ake magana waɗanda suke bayyana a cikin zuciyoyin masana Allah wa tajulu fi fi'ati riyadiha afkar al-muqarrabina suna kewayawa ne a cikin farfajiyar ainihin tafukka na tafakkurin masu kusanci a cikin halar Allah tabaraka ta'ala suka ce hiya mayadinul abdali wannan shine fagagen sadaukai wa majari asrarur rijali nan ne magudanar asraran mazajen Allah la yanalu hal baddaluna sakararru mutanen banza ba sa iya samun waɗannan ilimin wala yadkhulu fi hija'i hal khawafuna sannan matsorata ba sa iya shiga dausayin wannan ilimin saboda da an yi tsawa za su tsawa ɗaya ta isa ta samu ya gude baggari ma bal ma nalaha illa alul hazmi wa ma talaba jihadiha illa ulul azmi وفي ذلك يقول الجيلي رضي الله عنه وإياك جزءا لا يهولك أمرها فما نالها إلا الشجاع المكارئ wannan fagen ba in ka san matsoraci ne kai to ja baya domin wuri ne wanda na wanda bai san tsoro ba bai san tsoro ba tsoro ya mai da shi wurin zatin Allah kunya ma ya mai da shi wurin Allah domin ko inna la la yasahi min al-haqqi abadan Allah tabaraka wa ta'ala bai jin kunya kan sha'anin gaskiya har abada saboda ka kai ma da kake neman Allah kada ka ji kunya a cikin neman Allah abin da yasa kake gani masu neman Allah duk wani abu da ka sani na tsoro ko na tashin hankali ko na kunya in an tashi za a cika musu saboda su gudu su bar Allah har ka dauka don wani abu shi yasa ba a shakka ba a tsoro duk sanda wani abu na tsoro ya faru da kai to ka tsaya ka duba ina ne inda ainihin tsoron yake kan ta kalle tsoron inda ainihin bala'in yake sai kai maza ka je wurin sai ka ce gani ha kuma duk abin da ka sani wanda yake na kunya ne wani bala'i ne wanda yake sai ka sai ka duba ka ga ina ne ainihin inda tsaba kunya take sai ka je wurin kawai ka ce ga ka to shi kenan daga nan sai shedan ya juya ba ka wurin to wannan shine ma'anan wato wannan baiti raqaitu zural irfani shiftul mafawiza domin halar Allah tabaraka ta'ala tana kira da tana ta ayyuha da ashiku ma'ana husnuna maharna galil liman yahtubuna jasadin mabna wa ruhin til'ana wa duhunin la tazuqul wasana wa fu'adin laysa fihi ghayruna fa idza ma shita ajjis samana wai kai da kace kana son jalar Allah to bari mu gaya maka sadakin mu fa in za ka sadakin mu muna so mu ga kara ne su eh in kana da tingi mu ga ya sace sadakin mu na farko kenan mu ga jikinka ya rame mu ga ruhinka yana ta wahala ruhi ya zama baya hutawa bala'in yau daban na gobe daban na jibi daban na gafa daban to mu ga wannan tare da kai sannan mu ga hawayenka baya bushewa kana cikin kuka sai wani bala'in ya zo kuma sai wani kukan sabo ya zo in da kukan mai sanyi ne to sai kuka mai zafi ya zo ƙarshe kuma sai jini ya biyo ba sannan kuma idan ka ya zama ba a ɗanɗana bacci ko da ibada ba ta hana ka bacci ba to baƙin ciki ya hana ka bacci sannan zuciya mu duba ta mu ga ba wani mu a ciki to idan ka yadda to ba mu kuɗin mu ba mu sadakin mu wannan shine sadakin mu in zaka iya ba mu in ji halar Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka mu sani abun ba na wasa bane
bi hubbi rasulillahi to shehu kamar an tambaye shi aka ce to shehu ya aka kai irin wannan aiki ka hau karshen martaba cikin sanin Allah kuma ka yanke hijabai ka tura bayi zuwa ga Allah shehu ya ce na samu wannan ne bi hubbi rasulillahi da soyayyar ma'aikin Allah na samu wannan makamu ahmada mafi godiyar halitta sayyidi shugabana duniya da lahira wasirtu sai na zama ilal mahbubi zuwa ga masoyina nilsul jawaiza na samu dukkan kyaututtuka duk wani kyauta da ka sani ana ba wani waliyi ko ba kyautar da ban samu ba ban taɓa tsallake wani makami ba tun daga makami na farko in ka zo nan za a baka wannan in ka zo nan dukkan na same su baki daya fa inda ishal aqtabu shi ya ce fa inda hishal aqdabu idan manyan kuduban halitta suka imauta
fi kulli mashhadin a cikin kowane mashhadi bi mashhadi an zati to ni a cikin mashhadin maganar zati husnul marakiza ina da kujera a wurin na samu makafa eh idan kaga kudubi ya dimota a cikin halarar sunan Allah ko ya dimota a cikin halarar sufar Allah wani kudubin ma sunan Allah ko zai ji sai kawai kaga ya faɗi kawai ya shiga da ya fashi da kuka ya rasa hankalinsa wani kudubin kuma sufar Allah zai gani sai ya fita hayyaci ya fita da ya fashi da kuka ya faɗi sai ya ce to ni zatin Allah nake gani ko ban tashi ba akan kujerar da nake ban tashi ba kaga da zan miƙe ma an sa a ya ai ya dan firgita da to dan ya amma hankali na kwance tsaf ina zaune akan kujera ina shuhudin zati kuma saboda dalili da yasa yace fi kulli mashadin su kudubai suna da ainihin mashadi iri daban-daban akwai waliyin da ainihin matsayin mashadinsa la ilaha illallah wani kuma mashadinsa Allahu akbar wani kuma mashadinsa subhanallahi wani mashadinsa alhamdulillahi wani mashadinsa alhamdulillahi ala kulli hali wani kuma mashadinsa wa ubawidu amri ila Allah wani mashadinsa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wani kuma mashadinsa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wani kuma mashadinsa wa ilahukum ilahun wahid wani kuma mashadinsa ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah baqi wani mashadinsa wa man yu'azzim sha'airar lahi wani mashadinsa wa atainahu al-hukma sabiyya wani mashadinsa wa man yu'azzim hurmatil lahi wani kuma mashadinsa wa man yuslim wajhahu ila lahi to haka mashadi iri daban-daban ga kowanne daga cikin su wani kuma mashadinsa a wa takshan nasa wallahu ahqu an takshahu wani mashadinsa fastaqim kama umirta wani mashadinsa fa firru ila Allah wani mashadinsa walau annahum sabaru hatta takharuja ilaihim lakana khairan lahum wani mashadinsa wa man yazlim minkum nuziqu azaban kabira wani mashadinsa wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila to haka matakan ga sunan ga sunan ga sunan amma na shehu qul huwallahu ahad Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad saboda haka shi yasa sai ce to ai duk wani kududi idan ya ɗimauta to ni ina da makakkafa ina da kujera cikin mashadin wato zatin Allah tabaraka ta'ala ba sunan Allah ko sufar Allah ba to kuduban nan fa da ake magana shehu radiyallahu anhu yayi magana a kansu ya ce kudubi da kake in ka ce kudubi kudubi tajalli ne daga cikin tajalli na Allah tabaraka ta'ala shine wanda ya tare dukkan tajalli ya baki daya da aljanna da abin da ke cikin aljanna baki daya tajalli ne kwaya ɗaya daga cikin tajalli ya na kudubi kuma shi kudubi shine wanda ya mallaki duniya ɗaya har goma sha biyar shi ke ba su madadi duka shi kuma yana tasarrufi a cikin su yana karɓo madadi shi kuma daga ainihin halarar khatmul khatmi shine shehu tijani shine tekun da bai da gaba bai da ƙarshen tsawo bai da iyakar zurfi shi kuma yana karɓo madadi daga hakikatul muhammadiyya shi kuma wannan halara ta hakika Muhammadiyya ita ma wani teku ne da ba ta da gaba ba ta da ƙarshen tsawo ba ta da iyakar zurfi ita ma sannan hakika Muhammadiyya tana karɓo madadi ne daga halara ta idlaki na Allah tabaraka ta'ala halarar da babu ba ta da kaifiya ba ta da aina ba ta da ƙarshe ba ta da geji dai ba ta da iyaka yace da aljanna da dukkan nau'o'in abin da ke cikin aljanna da mazauna aljanna na hurul inu da gilmanin mukhalladuna da ƙoramar giya da na zuma da na madara da sauran abubuwan da ke ciki a basu zarcewar dawwamarta baki ɗaya tajalli ɗaya ne daga cikin tajallin ƙuduri saboda kan ka jance ƙuduri kar ka ɗauka wasa ne saboda zamani ya kai za ga yaro ya je ya shiga ɗaki ya yi halwa da ya kwana biyu ya ɗan ga wani ɗan halki kamar walƙar torchlight sai fito ce na zama shi an cewa ya ce ƙuduri mana to ka ja wanda dai zai faru saboda ka abin da ke kan kurbi idan ya sauka in in sajallin da ke sauka akan kurbi kwayar zarra wallahi in ya sauka akan gashin ka sai ka kone gaba ɗaya kamar doka in wani ya ji wannan ce sai mu ce masa aya ce guda in ya ce ina ayar sai mu ce saurara ka ji bismillahir rahmanir rahim قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يعملنها وأشفقن منها وهملها الإنسان wannan shi ne aya Allah tabaraka wa ta'ala ce mun bujiro da amanan mu bisa sammai bakwai da sassai bakwai da duwatsu manya manyan duwatsun da aka kakkafe kasa da su mun ɗauki amanan mu wato tajallin mu na ba wa sama tace ba zan iya ba na ba kasa tace ba za ta iya ba na kira duwatsu na ce ku ɗauka suka ce ba za su iya ba mala'iku suka ce ba za su iya ba sai insanun kamili kudubul jami kawai ya ce zan iya wani ƙur'ani ne ga yi nan mun karanta balle a ce ko to to saboda haka shine ma'ana to wannan shine ma'anan wato kudubi a takaici shi ma shi warjalla cewa yi na takaita bayani domin ko yin bayani a cikin wannan hatsari ne babba faɗaɗa bayani sai zama rikici babba amma shi warjalla ne yana faɗi yana cewa to ku sani ba su hukuduban nan fa suna da yawa amma kudubi jami'i ɗaya ne kudubi jami'i ɗaya ne dan anan ya ce maka kudubai in kudubai suka mauta, to amma kudubi babba kwaya ɗaya ne in ji shehu ya ce idan ka ji an ce kudubi ba a ce komai ba to ana nufin gausi in ko ka ce awa ne ai yana cikin kudubai to ba ba gausi bane wata kila yana cikin autadu shi ne ce to amma kuma wali ya san matsayinsa wannan ba ba ba sharadi ba ne zai iya yiwa mutum wali ne amma bai san matsayinsa wani kuma zai iya sanin matsayinsa zai iya yiwa ka ga muridi ya zo yana tuka hula a gaban shehinsa yana tuya takalma yana ta hidima yana wanki yana share share amma kuma ya fi shehin girma a wurin Allah wannan hikima ce ta Allah sai ya ɓoye masa shi bai san kansa ba amma kuma madadin shehin ma daga wurin zai fitowa sosai ana yin wannan lamarin Allah haka yake la yusalu amma yaf'alu ba a ce da Allah danne a cikin abin da ke aikatawa saboda haka yan uwa wannan shine ma'anar wannan a takaice Fatuhi yau yace wa'adu ina nan nadewa sun da mahmahi kowane irin hijabi da kowane irin daji ina yanke shi liman kad habbani ga wanda ya so ni so na hakika ga wanda hakika ya so ni min al-hadratil aliya zan tura shi zuwa ga halara madaukakiya halaran hahutu walau kuntu ramiza walau kun turani za kuma ko da na yi wa faci ko da ba na nan in ka so ni wallahi zan tunkuɗa ka zuwa ga halara ko da ishara hayati rumuzun kulluha wa isharatun dama saboda haka walau kun turani za in dai ka so ni to zan haɗa ka da Allah yasa ake so a yi gaskiya cikin san shi Ibrahim in kai gaskiya cikin san shi Ibrahim to ko da an samu matsala a cikin masu tarbiyyar ka wallahi sai ka kai ko ana ha maza ha mata ko za a yi bala'i bala'in da ya fi ƙarfin sama da ƙasa wallahi sai ka dangana da Allah ba wanda zai tare sai dai idan ba kai gaskiya a cikin san shehu dan ga ina abin da yake ke wa adwi liman qad habbani kullu mahmai ina nannade dazzai da dukkan wanda iso ni so na hakika ila al-hadratul aliya zan kai shi halara madaukakiya walau kuntu ramiza ko da na kasance cikin kabari na ko da ina cikin kabari ya so ni zan mai aiki dan dama ya kike dauka ya mutu amma na san modin ba bai zakan haka a to shahidin ma'araka ma Allah ce bai mutu ba balle shahidin ma'ari ba shahidai biyu ne akwai shahidul ma'arakati akwai shahidul ma'arifati wannan wurin yaki aka kashe shi kafirai suka kashe shi da takobi wannan kuma wato a halara ta kashe shi da takobi na bala'i ta ce masa ja alhaqu saboda gafara ka bamu innal muluka idza dakalu qarita nafsaduha waj'alu a'izzata ahliha azilla to abin da ya faru da shi kenan sai ya mutu to saboda haka wala ta tibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim wannan shine dalili cewa ya faɗi wannan magana duk wanda iso ko da ishara zan tura shi zuwa ga halar Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka san shehu ba karni soyayyar ma hawa hawa ce idan soyayyar mutum ta zama wasa in taka ta zama ta gaske sai ya ɗauka taka ita ce tashi tashi ita ce taka to haka rayuwa ta ka'idar rayuwar duniya haka ta idan mutum ya zama mai wasa a cikin mahabba to sai ya ɗauko wannan wasan na zai nemi ya saka a cikin naka sai ce ai wannan wasan da yake wai naka ne duka to haka abin yake lahi sai ya ce ubangiji na وصان نفسي ya tsare zuciyata ya tsare ni الدار matakar zamani لا أرى ba za a taɓa ganina ba أميل ina ne karkata لا ما ليس في شرع جائزة zuwa ga aikata abin da bai halatta ba a shari'a ba zai taɓa yiwuwa a gannin ba zai taɓa yiwuwa ba a ganni na karkata zuwa ga abin da a shari'ance bai halatta ba ji shi Ibrahim har abada ba za ka ga shehu akan abin da shari'a ta hana ba ba za ka ga almajiran shehu akan abin da shari'a ta hana ba amma kuma wannan bai hana ka masukin shehu da shari'a gaban shehu da shari'a duk wannan abin da ka ji ya faɗi a diwani bai hana ka kunna rediyo ka ji an ce ya saba shari'a ba. wallahi bai hana ba a nan za ka san ashe lura da maganganun halitta ko sauraron su ma ɓata wa kai lokaci ne duk inda ka kai da biyayya ga shari'a wallahi sai an samu wanda ya kare a cikin lalacewa a cikin bin shari'a sai sai ya faɗi wani abu sai ce ai kai ne saboda haka wannan ba a kallon wancan a tsaya kawai akan wannan abin da shi wuce duk abin da shari'a ta ce ai kai kokari ka ga kai duk abin da shari'a ta ce a bari kai kokari ka ga ka bari amma ina maka albishir san da kabar abin da shari'a ta ce a bari sai an taro dubannan wanda sai aikata abin da shari'a ta na sai su taru su ce kai ne baka bin shari'a waɗanda ba sa aikata abin da shari'a ta ce sai su ce kai ne baka aikata wannan sunnar Allah ce walan tajida li sunnatillahi tabdila sai a samu karuwai da ashirarai da fasikai sai su taru sai su ɗauko aikin sai su ce kai ne kai waɗanda tarihin rayuwarsu baki ɗaya duniya ta san su akan fasikanci ta san su akan ashiraranci sai su haɗo baki da karuwai abokansu sai su ce kai ne wannan wannan sunnar Allah ce saboda ka kar a damu haka ƙaru ne wa annabi Musa ƙaru ne sai da igama lalace a cikin fasikancinsa ya ba karo kuɗi yana cikin wa'azi ta zo ta ce wai wai annabi Musa mata ce ya uzu billahi subhanallahi hada buhtanun azim ran annabi Musa ya ɓaci saboda ya yi kowane annabi zafi saboda zafin rai sai da ya zama gashin jikinsa yana faffasa rigar shi to da ta ga haka sai ta faɗi tana ihu tana kuka ta ce ƙaruwa ne ya sa ni. ka ji ka ji ka ji ka ji ka ji ka ji ka ji shi kuma ƙaruna saboda an nuna masa ya rika ba da haƙƙin talaka a cikin dukiyar shi to wai me zai yi bari ya ɓata wa talakawa Musa talakawa ba su gane Musa ba ba mutum kirki ne. shi ne kurum to ƙarshe ne ya faru sai ƙasa ta kama shi har yau yana tafiya bai kai ba to haka bayan Allah su dukkan abin da ake gaya wa Shehu Tijani Shehu Tijani azanta ta taɓa shi ba abin da ya faru da shi amma masu gaya masa ba suna mutuwa da imani to haka almajiransa ma su duk abin da zai taba su ne yi baya mutuwa da imani su kuma duk kazantar da za a yaba musu ba a ganin ta a cikin sai ka gama faɗin maganganu da an zo kun tsaya ku bi sai a ga wannan abin da ka faɗi a fuskarka su kuma ba a gani ko kaɗan har abada ko ba a gani to haka shi yasa shi ce wa sani ilahi nafsi dara na'ura amiru ila ma laysa bi shan ja'iza ubangiji tabaraka ta'ala ya tsare ni har abada ba za a taɓa gani na ina mai karkata zuwa ga abin da shari'a ba ta yarda da shi ba.
يمن رسول الله Sai ya ce wannan fa ba dabara na bane da albarkar ma'aikin Allah da taimakon manzon Allah aka yi mun haka.
في الدين Masoyina ومرشده mai shiryar da ni بتقدير له الأمداها saboda jeranta yabonka da nake yi ina jeranta yabo ka gani yadda ake tsara diwanin nan. Za ka gani a raniyar ƙasar ƙarfi ya zahawa ba sun tafi mata a yadi kullum yan nufi يلومونني فازددت شوقا ومكرما لجلب الهمام الاريهي المقدس ذهبت لامر الله في كل مذهب بترك رسول الله غير مؤيد ذاك شو تسار ابو بكر شيني قد صرت فائزة قدرت فائزا حقيقه نا زما ربوتacce na zama rabautacce na fi kowa samun rabo na tsere wa kowa kuma shine ma'ana kad hakika sirtu na zama fa'iza rabautacce na rabauta da kowace irin alkhairi da ake samu عليه الصلاة الله sai ya ce salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah ثم سلامه sannan amincin Allah ya tabbata bisa ma'aikin Allah بها da albarkar wannan salati إن هزم الأعداء Allah ka tarwatsa makiyana shine ma'ana albarkar wannan salati in hazamal a'da Allah ya tarwatsa makiya- makiyana ka sa su su rasa abin da za su ci Allah abin da za su sa ma ba su riga daya sannan Allah hana ƴaƴansu ilimi Allah hana ƴaƴansu zaman wazifa Allah duk abin da suka gaya mana sa ƴaƴansu su yi kamun su mutu
ومن ساء wa man sa da duk wanda ya bata mana in ji shehu wa man sa da wanda ya bata mana wa baraza da duk wanda ya fito da- fito na fito da mu duk wanda ya ce zai fito na fito da mu Allah tarwatsa shi duk abin da ka bashi Allah ka mu mutu ka kwace in ilimi ne ka bashi Allah kwace sai ya zo zai sallah ya kasa karanta fatiha Allah idan ƙarfi ka bashi Allah kwace ƙarfi Allah idan kuɗi ka bashi Allah kar ka bari ya mutu sai yayi bara Allah idan wata martaba yake da shi Allah duka ka kwace kuma Allah bai masa haka ba wallahi duk wanda suka zagi shi suka kiyaye sai da Allah ya masa shi yake cewa abu hayara nadimi na azillatan wa abqa khadiman lil amin rasuli duk waɗanda suka cuce ni sai da aka waye gari suna tafiya a gari cikin imuwa sai ka ga mutum ya yi can sai an ce ahmadu wani ina za a yi wallahi ni ma ban san inda za ni ba saboda ya shiga bala'i duk wannan dukiyar da suka dinga sa suna ya kashe sai da aka wayi gari gidajensu wallahi sai an ɗora duwatsu don kada iska ta ɗauke kwana wallahi ko tafiyan mu ɗin nan da muka yi zuwa kaula mun gagga irin waɗannan kana tsayuwa bakin halaranan raunin mahaifin shehu za ka ga ana leƙe daga gida ana kallon ku maimakon aisha ma wai mamaki ake mako sai ka ga mutum wallahi kana tausayi kamar ka zaro naira hamsin ka bashi wani ka zan cewa shi ma yana suka to haka haka abin yake har abada shi yasa ɗan uwa mu tsaya wa Allah Allah bai jarabtar kamilai da ahlul lahi sai waɗanda duniya ta san su sai sun yi tafara sun gama tafarar su sai Allah haɗa su faɗa da bayan Allah sai wanda shi ba komai bane ko a anguwarsu ma ba a san shi ba saboda talauci saboda lalata da kaskanci sai Allah haɗa shi da shauci da saboda haka har abada wannan karatun da muka yi a lura da kyau a kalli shehu da kyau kuma a kalli makiyan shehu wannan zai sa zuciyarka ta yi nutsu ta yi daɗi ta nutsu ta yi daɗi duk abin da munkiran shehu suke gaya wa shehu za ka ga su ne haka. ko haka yake alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah thumma salamuhu sannan amincin Allah ma ya tabbata ga manzon Allah biha da albarkar wannan salati tusebu tusebu man damani tusebu man damani Shehu ya ce, wato, biha da albarkar wanda, wa- wa- wa- da albarkar wannan salati, man damani wanda izalince ni, da kuma wanda ya fito na fito da ni, musibu, dukkan musibar duniya ta afka mai. Wata rana wani muna magana da shi akan wani abu ya ga wata addu'a da wani salihi yayi ba magani yayi ba wani ne daga cikin bayan Allah ya faɗi wani abu akan makiyansa ya ce ka gani ko ashe Ibrahim baya haka na taba shi na ce kai baka san shehu ba na ce shehu ne yake cewa yana cewa wa ahlik aduwi waqtihi wa mu zikrahu amitu sari'an ba'da an zikruhu hudik yace Allah ka matar da makiyina Allah ka kama shi Allah ka tsaye da shi tsakiyar kasuwa ka keta suturar mutuncinsa sannan ka hamfarar da shi ya mutu. Shehu ne ba, wato hali ne, yanayi ne, akwai maƙiyan da in ba a yi musu wannan ba, abin da ake so kai yi ba. Da irin waɗannan, in ka lura da da'ir sun maɗalib, in kana karanta, za ka shehu yana faɗi yana cewa Allah maƙiyinmu, idan maƙiyinmu ne bai san mu ba, Allah ka shiryar da shi ya so mu. Idan ko ya san mu hassada yake, yake ƙaga magana da ya san ƙarya yake, Allah kama shi, kar ka bashi. to haka kuma wannan addu'a ta tabbata kan almajiran shehu da khalifofin shehu duk wanda isan martabar ɗariƙa san almajiran shehu idan yana ƙin su ne bai san su ba Allah ka shiryar da shi a bisa san su ya san su ya san aikin su ya so su idan kuma a ya san su wani abu ne a zuciyar shi kawai ke nufi to Allah kar ka kashe shi da wuri ka wanzar da shi su ma ka wanzar da su ka bar shi ya ta aikata abubuwan da zai aikata sannan Allah tabaraka ta'ala duk abin da ya aikata nuna mar cikin aikinsa cikin gidansa idan yana da yaya duk abin da ya faɗi akan almajiran shehu tijani Allah ka gada wa yayansa duka ya taso yana ji yana gani kiri-kiri su ki aikata alkhairi su ta aikata sharri sannan kuma waɗanda yake ki din su yi ta alkhairi kuma gidajensu alkhairi ya tabbata a ciki a ko kuce a nan kokar kuce na Allah ya yi
alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah ثم السلام sannan amincin Allah ya tabbata bisa ma'aikin Allah بها da albarkar wannan salati يصطفى ake zaben من جاب wanda iyanke نحو المفاوز almafawiza da zaina hawiya ta kaula haurina biha da albarkar wannan salati mustafa ake zaben man jaba wanda iyanke da zai ya tsallake duwatsu ya tsallake tekuna na hawiya ta haurina Allah a zaɓe shi albarkar wannan salati saboda ka yan uwa mu dage mu tafi kaula ba mun dai ji wannan addu'a babbar addu'a ce kuma shi wa radiyallahu ta'ala anhu mun sani duk addu'a ta karɓaɓɓu ne dan uwa kar mu manta da ainihin shawara da nasiha da muka yi azumin da ya wuce mun yi magana akan cewa a yi ƙoƙari in an zauna maimakon a yi gulma ko a yi wani abu to a yi ƙoƙari a tabbata magana ake cikin Allah in ba magana ake cikin Allah ba to a tabbata magana ake cikin manzan Allah idan ba a cikin manzan Allah ake tattaunawa ba to a tabbata magana ake yi cikin waliyin Allah in ba cikin waliyin Allah ake tattaunawa ba to a tabbata magana ake yi cikin bawan Allah to da ka uwa kar a fita daga nan kuma a lura da wannan karatun da kyau a lura da shi da kyau yan uwa mu kula da sallolinmu mu kula da karatun ƙur'aninmu, mu kula da zikirorinmu, mu kula da salatanmu, sannan mu kula da harsunanmu daga barin maganganun da ba su dace da mu ba. Duk abin da kake faɗi rubuta shi ake. In alkhairi kake faɗi ba, alkhairin nan yana nan yana ta binka ne. Idan sharri kake faɗi ba shi ma wannan sharri ba yana ta binka ne yana ta binka ne. Saboda ka ‘yan uwa mu kiyaye. Wannan shawara da muka muka faɗi wato ba daga wurin mu bane in an duba jawahir rasali shehwar jalla shi ya faɗi shi ya faɗi ya ce lallai a yi ƙoƙari a zauna a dinga tattaunawa har ma wancan abin muka ce ya bi mutum ya zauna a ɗaki karanta ismul azam ko ba haka muka ce ba mun ce tattaunawa da yin zance cikin shehwar jalla anhu da azumi da yin zance cikin cikin cikin annabi sallallahu alaihi wasallam da azumi ya fi mutum ya shiga daki ya kulle ya dinga karanta ismul azam wannan shine abin da muka faɗi ko an manta zo da aka yan uwa ga abin da zamu faɗi game da sha'anin azumi din wannan hadisai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce fa idza sama ar-rajulu wajarrata sawmuhu bi taqwallahi azza wa jalla نطق الباب ونطق اليوم وقال يا ربي اغفر له وإذا لم يت... وإذا لم يتم صومه بتقوى الله تعالى لم يستغفر له وقال له خدعتك نفسك idan mutum yana azumi ya ƙoƙari ya samu tsoron Allah cikin azumin nashi tsoron Allah cikin azumi duk abin da ka san an hana mai azumi ya yi karkaye su to idan kai haka hatta kofar gidanka sai ta ce Allah ka gafarta mishi sannan ranar da kanta ma za ta ce Allah ka gafarta mishi duk wanda ya yi azumi bai sa tsoron Allah ba gashi yana azumi amma yana aikata abin da Allah ya hana to ya sani kofar gidansa ma za ta ce Allah kar ka gafarta mishi yinin ma zai ce Allah kada ka gafarta mishi sannan da kowar taka da gidan naka da yinin naka da ranar taka za su ce ka yaudar kanka ka wahala da yunwa sannan ka ka ka ba ka za azumin ka ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asiyamu junnatu fa idza kana ahadukum sa'iman fala yajhalu fa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'im manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato azumi garkuwa ne idan ɗayan ku yana azumi kada ya jahilci kansa ba kada ya jahilci aikin da yake ciki idan ya haɗu da wani ya zarge shi ko ya haɗu da wani ne ne ya faɗa da shi ya ce masa ya hakuri ni ni ne azumi ne ina azumi saboda yan uwa ya kamata mu gane in ana azumi kar mu yarda mu riƙa zage-zagen mutane ya ce duk abin da wani zai gaya mana to mu rabu da shi kawai sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه duk wanda bai kyale shaidar zirba ya zo i zauna i dinga faɗin abin da bai ci ba bai gani ba saboda zuciyarsa ta yi daɗi saboda kuma zuciyoyi waɗanda ike ba labarin ta yi daɗi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai kyale yin aiki da shaidar zirba ya ji magana kurum ya karɓe ta ya yarda da ita annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam Allah bai da bukata a cikin azumin bai da bukata a cikin barin abinci da abin sha da ma kawai ya fito da azumin shi ya zo ya zauna a ƙofar gidansa ya ci shinkafarsa da wakensa ya sha kankanarsa ma da azar kawai kare bari wai sai sai rana ta faɗi ya aje kankanarsa da gwandansa da ayabarsa da ya siyo ya sha abinsa kawai ya bi mai saboda ka yan uwa mu kiyaye shaidar zir musamman cikin azumi shaidar zir a zo a zabga ƙarya a kira ka kace ƙwarai ƙwarai a gaban mu muna nan muna nan wa kai sai almajin shi wata jani wai yazo ya ba da labarin abin da bai sani wallahi mutane sun ɗauki Allah mun amma za su san shi wallahi za su san shi to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asiyani jannatun minan nari ma lam yukhriq ma lam yakhriquhu qila wa ma yakhriquhu ya rasulullahi qala bika zabatin aw bi jibatin annabi ya ce azumi garkuwa ne matuƙar bai fasa garkuwar tashi ba annabi ya ce ah ya rasulullah me zai sa ko garkuwa ta fashe garkuwar azumi din sai annabi ya ce ƙarya da gulma su suke ɓata azumi saboda kai uwa mu kiyaye ƙarya mu kiyaye gulma ana azumi sannan annabi ya ce laysa siyamu min al-akli wa shurbi walakin siyamu min al-lagawi wa rafath annabi ya ce ba wai azumi wai ci da sha farin ci da barin sha shi ne azumi ba a barin batsa da ashar da zagi da batanci da ƙazafi da ƙage da kuma zina da irin irin waɗannan abubuwa su ne ainihin azumi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Anas bin Malik ya ce da shi khamsun yusbirna siyama wa yanqudna alwudu'a abubuwa guda biyar suna karya azumi suna warware alwala amma wannan na maganar azumi yanzu kowa zai yadda amma su bayan duniya tun tuni suka ce eh lallai su sun yadda ma ina warware alwala din amma malaman duniya kaf wallahi ba su yadda ba za ka iya samun malami yana cikin alulan ma yana kagi yana sharri za ka same shi yana alula yana gulma za ka same shi yana alula yana annanimanci za ka iya samun shi yana alula yana rantsuwar ƙarya ya ce billahi allazi la ilaha illa wa an yi kaza kuma ƙarya yake malami zai iya wannan amma ban da su ba kwata kwata sun san wannan saboda Allah suke nema in suka haka sun rabu da shi ke su ko waɗannan jama'a suke nema in da zakka da limanci da jagoranci shi ne kurum suna da sakamakon to wanda ke neman Allah dole shi tsoro ya ƙi yin wannan sabanin wanda shi kuma yana lura ne mutane suke so in faɗa su ji daɗi to bari in faɗa su bani kuɗi ko sai dai ne zora ka yan uwa mu kiyaye waɗannan abubuwa guda biyar da annabi ya faɗi ya ce suna warware azumi kuma suna karya alola farko ce alkazib wannan ne mata walki mata wannan nazar bi shawatin wal yamin al kazibati annabi ya ce karya tana warware azumi tana karya azumi tana warware alola sannan annabi manci ɗauko maganar wannan ka kai ma wancan ɗauko na wancan ka kai ma wancan shi ma yana karya azumi yana warware alola sannan gulma yana karya azumi yana warware alola sannan duba da sha'awa mutum ya zauna a hanya ya sawa hanya ido yana karya azumi kuma yana warware alwala sannan rantsuwar karya mutum ya rantsa kan karya sannan annabi ya ce ma sama man zalla ya akulu luhumun nas wanda ije zauna a inuwa aka taru yana cin naman mutane bai da azumi bai da azumi sai ya zo ya zauna ya dinga ba da labarai ya ta maganganu ya ta maganganu wanda yake ba su da fa'ida ga azumi to bai da azumi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba qa'ilin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal adasha wa rubba qa'ilin laysa lahu min siyamihi illa as-sahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa zaka samu mai azumi bai da azumi sai yunwa kawai da kishirwa da yawa zaka samu mutum asham ana asham ko tahajjud amma babu asham din babu tahajjudin sai dai ainihin rashin bacci kawai wannan yunwa kawai aka bar shi da ita wannan kuma an bar shi da wahala na rashin bacci da ba shine annabi yace ihtazza bi zalikal arshu wa ghadiba lahu rabb duk wanda ya zama haka to al arshi kansa yana motsi saboda fakin cikin abin da yayi sannan Allah kuma yana fushi da shi a ce yau an waye gari mutum bai da aiki ana azumi sai banna shine gulma shine annamimanci shine ƙarya shine cin naman mutane ga shi nan abubuwa da gasu sannan ya zo ya zauna ya ta kallon abubuwan da bai kamata ya kalla ba ko ba azumi balle ana azumi ya zo ya zauna ya sawa hanya yana ta wannan to wannan yana karya azumi saboda kai yan uwa